أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاشد أقوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبوت أيدة تريهود أربعين وندي دي دي دا أشرين دا أي ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya akan aya ta tis'in da biyar zuwa aya ta tis'in da shida a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wato wannan aya ta tis'in da shida zuwa ta tis'in da bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya malam Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم نجوم لتهتدوا بها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da suka gabace ta guda biyu an gane ko domin suna daga cikin ababen da suke nuna ƙudura ta ubangiji Allah subhanahu wata'ala sannan suke nuna ni'ima ta ubangiji wadda ya yi zuwa ga bayinsa na farko daga ciki abin da ke nuna ubangiji inna allaha fariqul habbi wan nawa Allah ne mahaliccinsa kuma Allah ne yake tsaga shi duk yadda ka fassara falak din an gane ko yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy ko a qira'a ta ibn kathir da ibn amir da abu amr ibn al ala da shu'ba sun karanta yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy muka ce anan ma'ana guda ake nufi da su domin nan almayit ana nufin matacce duk da yake almayit wani lokaci yana nufin abin da zai mutu to amma nan duka dai matacce ake nufi an gane ko a lugha suna da sabani mayyit shine abin da zai zo bai zo ba innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun muka ce wannan yana nuna kudura ta ubangiji ta hanyar mai rai a fitar da matacce a cikinsa wato in muka ce dan adam maniyi matacce ne za a fitar da mutum daga cikin shi shine yake da rai sannan kuma a fitar da maniyi daga cikin mai rai shine dan adam haka kwai matacce ne za a fitar da dan kaza dan kaza za a fitar da kwai a cikin sa an gane ko ga waɗanda sun kace cewa alhissi ake nufi ina fatan kun fahimta da abin da ya kama da haka to sannan kuma in mun ce a'a al-ma'nawi ake nufi kafiri yana iya haihuwar musulmi musulmi yana iya haihuwar kafiri kaga shi ma wato al-ma'nawi kenan ko ko wadansu malamai suka ce al-jinsiyya ce wato hissiyan wa ma'nawiyan dukkan su aikin ubangiji ne dalikumullahu fa anna tufakun faliqul isbah muka ce malamai sun yi magana guda biyu Allah faliqul isbah ne ba subhi ne ake fitarwa cikin dare ba wato faliqul zulmatul layli ne sai an ka ce faliqul isbah an yi al-aksiyya abin da suke ce ma at-ta'kis cikin ilimin balaga wata rana in mun zo muku bayani kenan ba su bahin ce aka wato hasken su bahin shine yake keta duhun dare waɗansu malamai suka ce a'a hasken farko zai zo to daga bayani Allah zai turo hasken da zai keta wannan hasken shi yasa ce falikul isba wa ja'ala al-laila sakanan Allah ya sanya dare ya zamanto sakanan muka ce wato lokaci na natsuwa ko kuma sakanan wato ya zamanto wanda za ku samun damar tsayawa ba za ku gudanar da ayyuka ba in qita'ul haraka saboda za ku je ku yi bacci ko ko Allah ya sanya shi zamanto wanda kuke samun natsuwa a cikin sa dukkan su dai ma'anonin su karo da juna ba duk alamomi ne na kudrar ubangiji Allah subhanahu wata'ala wash-shamsa wal-qamara husbana Allah ya sanya rana da wata husbanan nan malamai suka yi magana guda uku suka ce husbanan alamomi ne na lissafi huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب waɗansu malamai suka ce husbanan ai suna tafiya ne da lissafi ai yajriya ne bi husban dan ya ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi husban kullun yajri li ajalin musamma waɗansu ka ce husbanan haske yana fitowa daga wajensu an gane ko domin kalima ta husban wani lokaci tana nufin haske wani lokaci wanda yake na ɗauke da wuta ma tare an gane ko dan ya ce fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursila alaiha husbanan min as-sama fa tusbiha sa'idan zalaqa ka ku garana tana ɗauke da waɗannan makamashi wanda yake haddasa wannan ala ayyati hal zalika taqdirul azizul alim wannan shine taqdirul aziz kaddarawa ta al-aziz mabuwaye al-alim shine Allah subhanahu wataala wanda yake masani wadanga duk abubuwa ne wadanda Allah ya banta da su in ko shi kadai ya halicci wadannan ababen in ko shi kadai yake tafiyar da wadannan al'amuran kenan shi kadai ya kamata ya zamanto ubangiji shi kadai ya kamata ya kasance abin bauta shi kadai ya kamata a ji tsoronsa kuma shi ya kamata a tuna da ni'imar da yayi a gode masa ina fata an fahimce ni sai Allah ya ci gaba da cewa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma Allah shi ya sanya muku taurari ko tarmamu an gane ko litahtadu biha don ku shiriya biha da hasken waɗannan taurarun fi zulumatil bar a cikin dufai an gane ko ko dufaina albar ƙasa ko ko tudu in an ce tudu duk abin da ya saba ma ruwa amma wani lokaci an ce tudu ana nufin akwai tudu akwai gangare to wani lokaci an ce tudu ana nufin ƙasa an gane ko wal bahar da kuma abin nan wato teku ko ruwa za mu ci cikin teku cikin ruwa akwai dufai nan ana nufin lokacin da suke tafiya cikin jirganyar ruwa ko jirgin ruwa idan suka bata ko suka bace zai zamanto akwai tauraro wanda zai nuna musu hanyar da za su bi kaga Allah subhanahu wataala ya sanya waɗannan taurarun su zamanto wato abin nan sanadiyya ko sababi na shari'a Allah subhanahu wataala ya sanya musu wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr wannan kuma ɗaya ne daga cikin illoli an gane ko ɗaya ne daga cikin dalilan da wato Allah subhanahu wata'ala ya bayyana na hikimomin halittar su waɗannan tauraro ba wai guda ba dan ya ce litahtadu ba shi kaɗai bane lalle wannan yana daga ciki amma daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ya sanya su zamanto tsaro ga sama dan Allah ce wal qad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin rujuman inna suna halbin shaytanu kenan sun zaman to kariya wal qad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin ay bil kawakib wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim bi hadhihi al-kawakib suna daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su zaman to tsaro to sannan kuma su zaman to kuma kawa an gane ko wato wala qad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha kaga zayyana mun kawata ta kenan su an-nujumu kinnan zinatun ne lis-samai wa hifzan fi samai an gane ko wa alamatan lil-ihtida'i kuma fi samai to amma wannan ko ba ke nuna shi kadai ne fa'idar su ba a'a suna da fa'idodi masu yawa waɗanda Allah kadai ne san iyakarsu wannan an faɗi sashe ne cewa an faɗi waɗannan guda uku ɗin ba shi ke nuna ƙarshen illolin ba a'a suna da yawa Allah ɗaya san iyakarsu tana yiwa cikin binciken ka na ilimi in bincike ne na duniya kake ka gano suna amfani kaza suna amfani kaza suna amfani kaza an gane ko amma wannan an ɗan yi ishara ne zuwa gare su Allah ya gane da mu wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr an gane ko wato Allah ya sanya muku su dan ku shiriya sai waɗansu malamai suka ce to anan annujum tauraru waɗanda na sama ake zance kun gane ko to sannan kuma akwai tauraru na ƙasa su ne malamai su malamai in mun tashi ƙasa su zamu kasa su gida uku kamar yadda ibnu usaimin ya kawo wannan yace akwai ulama'u daula malaman daula in an ce daula wani lokaci ana nufin daula ta gwamnati an gane ko in an ce min mutum malamin gwamnati ba wai ana nufin a'a in yana mu'amala da gwamnati ba shine malamin gwamnati ba an gane ko don an bashi matsayi tunda muna da manya-manyan malamai a duniya waɗanda an ba su matsayi a gwamnati a'a malamin gwamnati ko da bai aiki cikin gwamnati wanda yake bin son ran gwamnati shine malamin gwamnati an gane ko to sannan kuma akwai ulama'u wato al ulama'ud daula sannan akwai ulama'ul umma su ne malaman jama'a malamai masu kuɗi da malaman da inda jama'a ta karkata sun suka yi inda suka ga jawabin jama'a sun ce abu kaza haram ne to ba nasu za su kalla ba sai su kalli menene jamhurin mutane suke so ba su iya saba ma mutane to waɗannan ulama'ul umma kenan to sannan kuma akwai ulama'ul milla malamai na addini waɗanda ba su kallon gwamnati ba su kallon mai kuɗi ba su kallon jama'a ba su kallon ƙasarsu ba su kallon danginsu ba su kallon duk wani hali da suka shiga na tsanani ko saɓanin haka menene Allah yake magana ta riga ta ƙare to irin waɗannan malamai su ake kira nujumul ardi wato taurari ne na ƙasa to waɗannan da su litahta dubi ha fi zulmatil jahli wal kufri wash shirki su ko Allah ya sanya su a cikin ƙasa su zamanto da su ake gane a samu shiriya sannan kuma Allah ya sanya taurari su zaman to zina to su ma waɗannan malaman ƙawa ce bisa ga doron ƙasa don ba don su ba da ƙasa ta lalace da jahilci da cin haram da rashin sanin dokokin Allah sannan kuma hifzan Allah ya sanya su zaman to kariya ga addininsa ko da akwai maƙaryata da masu zalunci su za su zo su fayyace su faɗi aya alƙur'ani ƙarara akan ilimi ba tare da son rai ba su fassara hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ji daɗi gare shi ta ƙari wanda bai ji daɗi ba gare shi ta ƙari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Qad fassalnal ayati haƙiƙa mun rarrabe ayoyi mun yi bayanin su li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke suna da sani an gane ko wato nan yasa aka ce li qaumin ya'lamun ba a ce lin nasi ba an gane ko to shi yasa alqur'ani rubi yana takhsisin mutane waɗanda suke wato su ne suke kula da alqur'ani amma alqur'ani na kowa da kowa ne sai dai wanda bai saurara ba ba zai amfani da shi ba dan haka kamar matsayin babu shi ne an gane ko kalima ta alqaum mun sha gaya muku cewa alqur'ani yana amfani da ita cewa wato maza take nufi amma yana yiwa mata su shigo ciki daga baya in an fahimci siyakin yana iya bada haka sannan kuma wato ilmin nan da muke gani shine ne qaumin ya'lamun masu sani sani akwai sani na addini akwai sani wanda ake kira sani na duniya shi kanci sanin na duniya addini ne yayi umarni da shi yana daga cikin abin da mutane suka samu matsala har aka samu boko haram saboda ana cewa wannan ilimin duniya ne wannan ilimin lahira ne a'a duk ilimin duniya wanda za ka yi wanda za ka kai duniya gaba a matsayinka na musulmi addinin ka ne ya umurce ka da shi domin mu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ummatu iqra kalima ta farko wadda ta sauka a cikin alqur'ani ita ce iqra bai dace a danganta mu zuwa ga jahilci ba sannan kuma al'umman musulmi na farko sun kawo ma duniya ci gaba musulunci ya shekara ɗari takwas yana mulki a turai a spain jami'o'in da suka kai turai gaba jami'o'i ne na musulmai manya-manyan ma'ilimtan musulmai su ne aka canza sunayensu a yanzu aka mayar da su kamar dai ba musulmai bane ina fata an fahimce ni ilmul jabri wal kasr sai sun kace algebra cikin ilmin mathematics ina fata an fahimce ni to kaga wannan ai sata ce sannan kuma sun juya Christophe Colomb wanda ya gano ƙasar America a shekara ta biyu a Milkat San Catroventus wanda mutum ne wanda daga ƙasar Spain ya tashi da geography ta musulmi ya gano ƙasar America wanda ya zuga ta ita ce duniya a matsayin shugaba a cikin ƙasashe. To daga ina aka ce musulmi ba sa yin karatu. To don haka musulunci ya yadda shi yasa kullum turawa suke maraba da waɗanda ke cewa boko haramun ne saboda ta hanyar za su samu damar shigowa cikin ƙasashen mu su saci arzikin mu su bada makamai a yaƙe yaƙe domin da musulmi ya fahimta da sai shiga ne cewa a'a addinin musulunci yayi umurni da aje a nemi ilimi na gari duk da yake wannan hadisi utlubul ilmi walau bisin bai inganta hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai iqra bai ce ka karanta alqur'ani kadai ba bai ce ka karanta hadisi ba a'a duk abin da zai amfane ka kai musulmi gaba duniya da da lahira musulunci ya umuri da ayyukan rasulsa magana ta rige ta kare to amma wani lokaci saboda in muka duba littattafai na fiqh da littattafai waɗansu na ababen addinin musulunci karatun musulunci wani lokaci sai suna keɓe ilimi da ilimin addini shi yasa sai mutane suka sa tsammanin ilimi ya takaita ne akan wato ilimi wanga na addini na qur'ani da hadisi a'a bai takaita akan shi ba tana yiwa ya zama yana da falala yadda ilimin duniya wanda suke ce ma ilimin duniya zai iya kai ka wuta haka ilimin addini in baka nemi yarda Allah da shi ba zai kai ka wuta yadda kuma ilimin duniya ilimin lahira zai iya baka daraja a aljanna eh, kamar ilimin addini haka ilimin duniya in ka yi shi kana musulmi ka wato kirkiro an gane ko na'urorin da suka amfani musulmai to shi ma Allah zai baka ladar shi ko da ta samu ne amfani a nan duniya da wannan ya kamata mu fahimci wannan amma in ba haka ba misali zaka ga Imam Shafi'i a cikin wani baiti da yake cewa kullul ulumi siwa al-qur'ani mashghalatun illa al-fiqha wato kullu kullu al-ulumi siwa al-qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fi ad-din al-ilmu ma kana fihi haddathana wa ma siwa dhaka waswasu ash-shayatin kaga Imam Shafi'i yace kullu al-ulumi siwa al-qur'ani mashghalatun dukkan ilmumuka in ba alkur'ani bane to suna shagaltar da dan adam daga ibada kuma da neman ilmi na addini sai ce illa alhaditha bayan alkur'ani sai hadisi wa illa alfiqh fi din sai fiqh alilmu ma kana fihi haddathana ilimi shine abinda akwai haddathana haddathana har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma siwa zaka waswasu shayatin duk wanda ba wannan ba waswasin shaytan ne to wani da bai fahimta ba sai ce to kaji imamu shafi'i ya ce bakin waɗanda su ne ilimi kaga da fiqh wato da balaga da nahawu da sarf waɗanda duk kafirci ne ko kuma shirme ne anan abin da kamata ka fahimta ya za a yi ka san alqur'ani ka fahimci alqur'ani ka fahimci hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ka fahimci wato fiqh baka san wato larabci ba qur'anan arabiyyan shi ma manzon nan arabiyyun shari'an nan arabiyya ya za a yi kuma ka fahimce wato waɗannan kuma ka iya larabci ba kuma larabci dole sai ka san usulubin larabawa ba wai ka da ka san zahaba da raja'a ba ka san larabci kun ga akwai matsala kenan imamu shafi'i ba ya ce in inda haka ne to ya za a yi kuma in baka nemi ilimin larabci ba kenan imamu shafi'i ya ce kada ka nemi ilimin larabci kaga wannan matsala ce ta farko kenan abu na biyu kenan kaga anan dole ilimin larabci da balaga da nahwu wato sullam ne shine wato matattakala kenan waɗannan da aka fata kafin ka kai gare su sai ka san larabci kenan magana Imam Shafi'i ta kumshi wannan to sannan kuma har yanzu Imam Shafi'i ba nuna yake yi kada ku nemi ilimin duniya ba a'a malami ne na shari'a na usulul fiqh ma ana ganin shi ya fara yin littafi na usulul fiqh ya san cewa alqur'ani ya neme mu da mu tashi mu yi aiki wato iqra ba tana nufin a tsaya kawai ga karatun alqur'ani ba ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai wani istinbati da Imam Zamakhshari yayi wanda suna yawan kafa hujja da shi shine Imam Zamakhshari malami ne na tafsiri amma aqida shi ta mu'tazila ce sai mun yi hattara da ita to amma kuma yayi wani istinbati wanda istinbatin nashi mai kyau ne da yake cewa a cikin suratul rum Allah ya ce wa'adallah la yukhlifu Allah wa'da ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كاكا تتي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتي إلي من توراوا بدلينا نجاهل شدن ياتي ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن أنت لا يعلمون باسد سنسون زمي جاهلي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أما سنسان ظاهر الرأي والدنيا تتي تو أي إلي مسكي نبي أنفاني سبا نا أنا مغانا نيكن كافر ري ba wai ilimin ne ake magana kan shi ba shi mumini in yana da imani kuma ya san ilimin duniya to ba a cewa walakin da aksaran nasu la ya'lamu domin su masu imani suna da sani Allah ya tabbatar musu da sani mun fahimci wannan da kyau to dan haka musulmi su tashi su karatu amfanuwa da ilimin kafirai ba matsala bane an gane ko abinda ba a so ka kafirta amma amfani da ilimin su ba matsala bane ina fata an fahimce ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki jingar Abdullahi ibn Uraiqit lokacin da zai hijira daga Makka zuwa Madina kuma Abdullahi ibn Uraiqit kafiri ne ana neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kashi hanyoyin da za su bi na Madina an gane ko tunda an san yana da mabiya can ake sa tsammanin zai je sai duk an tattara hanyoyin hanyoyin da aka sani ba za su iya bin su ba sai suka ɗauki Abdullahi ibn Uraiqit shi san hanyoyi na ɓoye na surkulle ya bi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ɓoye wato ya kai su bai ce kafiri bane ba zai amfano da shi ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi gazwatul ahzab Salman al-Farisi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari ta cikin kutubus sira yake cewa mu idan aka kawo muna hari khandaqna za mu kewaye garin mu da rami saboda in maki ya zo gabas da yamma kudu da arewa ba za mu iya da shi ba ya za mu yi sai mu kewaye garin da ramu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce farisawa bane masu bauta ma rana kafirai ko kuma mushrikai yayi amfani da wannan kuma yayi amfani da shi kuma har Allah subhanahu wataala ya bashi nasara akwai suratul ahzab ka karanta ta zaka ga ayoyi ku diba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da lokacin da ya so ya hana hadisi yana cikin sahih muslim ya so ya hana mutum in matarsa tana shayar da ɗansa an gane ko ya sadu da ita daga baya sai ya samu labarin farisawa da rumawa suna saduwa da matansu bayan kuma suna shayarwa kuma wannan bai cutar da 'ya'yansu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari akai aiki da wannan alhali ko farisawa da rumawa kafirai ne kaga ta fannin likitanci ya amfana da su ya bari ana shayarwa ta fannin ya wato abin da ya shafi yaƙe yaƙe yayi amfani da tsari irin nasu ta fannin sanin hanya da tsira yayi amfani da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rayu da Yahudawa a cikin wuri guda ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa jahilci ne mutum ya zo ya bada fatawa akan abin da bai da sani akan sa kuma halaka ne zaka halakar da kanka kuma waɗanda suka bi ka akan jahilci wallahi baka yi anniya ba zaka ɗauki zulmin sauran tashi alkiyama mun fahimci wannan da kyau ko to amma turawan su ma suna da kaso na banna sai suka nuna mu da cewa ba yadda za a yi ka samu ilimin duniya sai ka kafirce ma Allah alhali ko muna gani zaka iske mace a makaranta a cikin aji tana sawar hijabi kuma ita ce ta farko a ilimin mathematics da ilimin duniya kuma wani lokaci ita ce ta ƙarshe mai sawar hijabi kuma wani lokaci mai sawar hijabi ita ce ta farko wanda ba ta sa hijabi ita ce ta farko wani lokaci wanda ba ta sa hijabi ita ce ta ƙarshe ilimi bai da alaka da addini bai da alaka da jinsiya bai da alaka da sawar hijabi ko rashin saka hijabi amma kullum suna nuna muna sai ka bar addini sannan zaka samu ilimi wannan ƙarya ce shi yasa wannan babban marubucin na Saudiya wanda ya halaka ya ridda ya rubuta wani littafi Abdullah al-Qasimi yace hadhihi hiya al-aghlal addinin musulunci shine har musulmi su ci gaba to ya an kai musulmin kuma suka ciyar da turai gaba a lokacin suna cikin Spain kaga ƙarya ce Allah shi mu da tsari da irin wannan rubu dan haka dai ilimi dai abin nema ne kuma ilimi akwai wanda babu wani amfani cikin neman sa koyon ilimin wake-wake da kaɗe-kaɗe wanda musulunci bai bai umudi da shi ba an gane ko kuma in dai ilimi ne na mata wanda ya dace da ɗabi'a su musulunci bai hana su nema ba ku dai neman musulunci ƙarya ya kamata mata su nemi ilimin likitanci saboda su yi ma ƴan uwa ƴan uwansu mata aiki wanda abin da musulunci yake so kenan amma mace ta yi karatun sekretariya ta sanya sutura ta zo tana tarban maza tana dariya tana watsa haƙura wannan shine mun ka ce wannan kusa ga karuwanci shike wala taqrabu zina mace ta yi aikin ɗan sanda na iyakos saboda ta kula da mata ta yi cajin ɗinsu ta bincike su musulunci ya yarda da wannan don bai dace ƙaso bai zo ya lalabe mace amma a sa mace ta yi aikin soja ko ta zo bakin hanya tana nuna hanya wannan shine muka ce haramun ne da haka a bambanta karatun yana da kyau kuma ku gyara makarantun da za a yi karatun ku bar barin ana koya mai 'ya'yan mutane zina kuma suna cewa kada a kai 'ya'yansu ku ce suna da laifi a'a a bar mu da al'adar mu da addinin mu a koya ma yara ilimin boko ba tare da an takuɗa musu da kafirci ba da fasikanci mun yadda a kai su su yi karatu kenan ba mu ce ka ayi ba ba mu ce ayi kai tsaye ba ayi da sharuɗa intaha magana ta rike ta kai kuma ba a samun ilimi matuka ana ɗauki da tuyo guda biyu girman kai da kuma jin kunya mimani la ya ta'allamani mustahyin wa mustakbir mimani mimun guda biyu la ya ta'allamani ba za su taɓa samun ilimi ba sai duniya ta tashi mustahyin mai jin kunya wa mustakbir da mai girman kai kashi 80 cikin 100 na kunya inji malamai na wajen mata kashi 80 cikin 100 na girman kai na wajen maza shi yasa wani yana yana ya fi karfin yayi tambaya shi ko na jin kunya yake yayi tambaya to waɗannan sai sun mutu da jahilci yana jin kunya a ganshi makaranta yana jin kunya a ganshi yana karatu ga ɗansa ko ƙaninsa ko mijinta ko abin da ya kama da haka sai sa dole ka mutu cikin jahilci ina fata an fice ni shi ko bai yiwa mutum ya baka ilimi ya zan yaronka in ba dan Afirka babu mai son a bashi ilimi ko a koya mai abu kuma a zaman to matsayin yaransa dan Afirka ne da wannan tunani bature komi aqidar ka ba ruwansa in dai yazo koyo to kasa yake amma dan Afirka son ya kai a koya masa kuma shine oga da karatun addinin da karatun alkur'anin da karatun kuma bokon duka kai ne yaro za ka zo za ka ga an ɗauki malami ya karantar da 'ya'yan masu kuɗi wai za ka ga da safe in ya zo ba su tashi daga bacci ba sai ya ga sun tashi daga bacci in ma babu sauran kayan da za su karya za a ba malam kuɗi ya je ya sayo sannan in sun tashi daga bacci a yi musu wanka a yi kaza a yi kaza sannan kuma su yi karatu kuma yadda suke so in sun ce minti talatin ya ishe su an daina karatu magana ta ƙari wannan ba karatu ba suna ne tambaɗa wanda duk zai yin karatu ya zagi da muke karatu wallahi ba yadda za a yi ka samu karatu da irin wannan dabi'a Allah shi muna mai kyau mala Allah subhanahu wataala ce wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidan fa mustaqarrun wa mustawda' qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun wa huwa allazi Allah shine wanda allazina an kawo ta lil hasri shi kadai ne wanda ansha'akum ya kage halittaku min nafsin wahida daga rayuwa daya shine annabi adam alaihi salam an kawo ta'un saboda nafsu wato mace ce annabi adam kuma muzakkar ne to ya kamata a ce wahid ko ba haka ba to sai an ka ce wahida bi itibari an kalli annafsu a cikin yaren larabci muannas ne ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga nafsin kinna an ce mata wahida saboda ba annabi adamu mace bane a'a lafazin ne ya zo da sunan mace ka fahimci wannan mai kyau dan kan wani mai cewa mace ya halatta ta aure mace to kaji an ce annabi adamu mace kuma ya aure hawa mace sai mace to ya an ka samu haihuwa ko ko ce a'a namiji ya kamata ya aure namiji dan an ce wa bil walidai to walidaini ba a ce bil walidi wal walidati ba a'a walidaini an kace to an ce walidaini mazaje guda biyu kenan qur'ani ya ce wannan sai a ce suna ne at-taglib sakare wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini an ce abawahu baiwa namiji da namiji su yi aure su samu ‘ya'ya a taglib ake kiransa in kuma son rai ne kana son ka ci kuɗin turawa shi yasa kace abawahu ana nufin mazaje guda biyu za ka ga abin da Allah zai yi da kai an sha'akum Allah ya kaji halittarku Allah ya faɗi atwa annabi Adamu an faɗi yadda an ka kaji halittarsa an gane ko saboda mi saboda daga annabi Adamu an ɗauko ƙasa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ko ba haka ba sannan kuma bayan haka aka kwaba wannan laka ta bushe ta zamanto kaza shi yasa wani lokaci yace min tin an gane ko wato sannan kuma bayan tsini ne ya zama to hama'in masnun sannan khalaqal insana min sultanin kal fakhar sannan shi ko dan adam wanda ba adam ba an gane ko za a bi atwa ita hawwa'u an debo ta ne daga hakarkarin sa tunda ya ce wa khalaqa minha zawjaha isa kuma Allah shi ya san yadda ya halitta sa fa arsalna ilaiha ruhana wato fatamassala laha basharan sawiya shi kuma wannan yayi ru'u busa ne fana fakna fi hamin ruhina to sauran mutanen fa su ko sai a dauko daga ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya an ina fata an fahimce ni wato daga mali khalaqal insana min nutfa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira sannan alaq khalaqal insana min alaq sannan akai ga mudgha sannan akai ga ibam sannan a hada halittar sa gaba ɗaya wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كاغا وأن دولة سي كاغا ني متاكي متاكي لأن كاجا أنت تان أهل تان أدم نطفة تكتا to an halicce shi da kuma kuma ta an ce an halicce shi da kasusuwa a'a wannan duk fa ita ce ta tashi ta koma kaza kaza kaza in annabi adamu ne daga ƙasa ƙasan nan aka kwaba ta bayan an kwaba ta ta yi abin nan ta dan tsima har ta koma tana dan doyi daga baya ta koma ta bushe ta zan kamar kasko haka ne ake sannan aka busa masa ruhi shi ko wannan yana nutfa ya koma jini ya koma abin nan tsoka aka hada kasusuwa daga baya aka tufatar da kasusuwan da nama shikenan haka na zaka kada nasoshin in ba haka ba akwai sauran bayani an sha'akum min nafsin wahida Allah shi ya kage halitta ku daga rayuwa daya an gane ko wani lokaci in ya ce an sha'akum min nafsin wahida daga rayuwa daya wani lokaci na nufin ya tayar da wadansu mutane daga wadansu mutane ba wai ya tayar da wadansu mutane sabi ba domin a cikin suratul an'am da muka karanta wata aya farkon wannan sura alam yarau kam ahlakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa alaihim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين تونن فأهلكناهم بذنوبهم وهلك الدسو وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين با أنا نقول الله يا هلكت يا سايد وتنسو متاني دبن با آآ bai halakar da su gaba ɗaya ba domin ya tseratar da annabawa waɗanda suka yi imani to su annabawa wanda waɗanda suka kira su ne suka haifi waɗansu mutane ina fata an fahimci wannan فمستقر ومستودع تو فمستقر malaman nahu sun kace za a kantarta fa minkum in ya zama to bismil fa'il ne ibnu kathir rahmatullahi alayh da abu amr ibn al-ala da rawh an gane ko ɗaya daga cikin ruwat na yaqub an gane ko rawh da ruwai an gane ko sun karanta fa mustaqirrun in an ce mustaqirrun amma shi mustauda kowa ya karanta shi bil fath an gane ko to mustaqirrun shine ismul fa'il daga istaqarra daga cikin ku kenan fa minkum mustaqarrun wa mustawda'un an gane ko to tunda ismul fa'il ne su ko jamhur sun karanta fa mustaqarrun wa mustawda to shi mustaqarrun a larabci yana iya zamantowa anan da shi da mustawda ismul maf'uli yana iya zamantowa zarfu zamani yana iya zamantowa zarful makani sannan kuma yana iya zamantowa masdar ina fata an fahimce ni to kenan kaga yana iya ɗauka abubuwa da dama in an ce masdar ya dullu alal hadath an gane ko ko kuma in an ce masdar ya dullu ala thubuti al hadath sannan in muka ce ismul maf'ul ya dullu ala wuqu'il fi'li alayhi in mun ce zarfu zaman ya dullu ala al wuqu'u fi fi hadha al makan fi fihi sannan kuma in mun ce zarfu al makan ya dullu ala al wuqu'u fi fi zaman ma'ana dai yana iya daukan ma'anoni kusan guda hudu to kaga anan dole fa mustaqarrun wa mustawda zai iya daukan ma'anoni daban-daban daban shi yasa malamai suka kawo fasarori daban-daban domin nan mustaqarrun ismul fa'il ne dole sai an samu menene ya tabbata in ma mun ce ismul fa'il ne ko menene an ka tabbatar to shi yasa irin waɗannan wuraren za ku iske malaman tafsiri za su kawo ma'ana goma ashirin ko ɗari ma za a kawo ko dubu saboda an shafe sifa kenan duk abin da zai iya ɗaukar wannan zai iya shiga a ciki kada ka sa tsammanin malamai kamar sun yi ƙarya ne shi yasa zan ɗan taɓo muna daga cikin abin da malamai suka faɗa na farko imamul mawurdi a cikin tafsirinsa annukatu wal uyun yace fihi sittatu ta'wilatin akwai tawiloli ko ma'ana fassarori guda shidda wani lokaci an ce ta'wil ba irin wanda muka sani ba an gane ko in ka diba cikin kitab na ibnu jarir tabari in yace ta'wil na nufin fassara an gane ko wato na farko yace waɗansu malamai sun ce fa mustaqarrun fil ardi akwai wanda zai tabbata a cikin ƙasa wa mustawda'un fil aslabi akwai wanda kuma aka bar shi a cikin tsatson mahaifansa to kenan wanda ya tabbata a cikin ƙasa ya zo a nan duniya dama Allah ya kire ta walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin to fil aslabi duk wanda ke cikin cikin mahaifansa to mustawda ne domin ana jiran lokacin da za a fito da shi kaga wannan tayi wasu malamai suka ce a mustaqarrun fil rahimi daga cikin ku akwai wanda ya tabbata a cikin mahaifa wanda kenan zai mutu a ciki ba zai zo a duniya da rai ba an gane ko wa mustawda'un fil qabr akwai wanda kuma za a bar shi aje shi cikin kabari kafin lokacin tashin alkiyama yayi kaga wannan zai shiga waɗansu malamai suka ce a'a mustaqarrun fi fi arhamin nisa akwai wanda zai tabbata a cikin mahaifin nan mata wa mustawda'un fil aslab da wanda kuma yana can ajiya a cikin wato tsotsin mahaifa domin mace da namiji su suke haihuwa kafin kenan can cikin cikin mahaifi mustawda'a an gane ko to amma kuma tun cikin cikin mahaifiya mustaqarrun ne domin tanne za a hada halitta an gane ko har Allah ma ya kire mahaifa menene wato qara alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin waɗansu malamai suka ce fa mustaqarrun fi dunya akwai wanda zai tabbata a nan duniya ba ana nufin tabbata ta gaba ɗaya ba a'a an bar shi a nan duniya don mutanen da ke duniya mustaqarrun ne wa mata'ul ilahin mustawda'un fil akhira a lahira ne aka je aka aji saura kinan dama duniya mutane wasu suna duniya ne suna lahira alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwata waɗansu malamai suka ce mustaqarrun fil ardi akwai wanda ya tabbata a cikin ƙasa wa mustawda'un fil qabri akwai wanda kuma an ba da ajiye shi a cikin kabari an gane ko waɗansu malamai sun ce fa mustaqarrun wato ma khuliqa abinda Allah ya halice shi ake cewa mustaqar domin gashi a tabbace wal mustawda ma lam yukhlaq abinda ba a halitta ba amma Allah zai halice shi ina fatan kun fahimce ni to sannan kuma wadansu suka ce a'a mustaqarrun fil aslabi akwai wanda ya tabbata a cikin tsatson iyayensa mustawda'un fil arhami amma an ba da ajiyarsa a cikin mahaifa zuwa lokacin da zai fitowa domin an kalli cewa ruwan namiji su ne maniyi shi ne tabbatacce an gane ko dama ka ba mace ajiya ne zuwa wani lokaci ta kafin ta fito da kan haka ɗin suka fassara shi to amma a nan abin da nake son in ce wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda in mayar da shi zuwa ga dan adam to zai zama to minkum mutane ake nufi amma waɗanda sun ka ce ma khuliqa wa ma lam yukhlaq sai zama to am wato shay'un duk abin da Allah ya halitta mustaqarrun abin da Allah ya halitta mustawda abin da Allah bai halitta ba domin an sanya mishi suna mustaqar ya tabbata gashi a halicce mustauda kamar yana matsayin ajiya lokaci bai bada za a halittarsa shi yasa in ka ji malamai sun kawo maganganu a irin waɗannan wuraren ka gane don an shahe sifan ne ba a san shay'un ake nuhi ba ba a san insanu ake nuhi ba jinnu ake nuhi khalqun ake nuhi ardun ake nuhi menene ne dukkan su shi yasa ake samun wato sabani in akwai abin da yake nuna wata fassara ba ta yadda ba sai a jefar da ita in ana ganin duka za su shiga sai a shigar da su saboda alkur'ani zai iya ɗaukar su qad fassalna al-ayati ko Allah ce mun rarrabe ayoyi an gane ko liqaumin yafqahun ga mutanen da suke suna da fiqh sai malamai suka ce anan na farko an ce liqaumin ya'lamuna na biyu an ce liqaumin yafqahuna to kuma me bambancin su ya'lamuna suke da sani yafqahuna suke fahimta in an ce fasara fiqh al-larabci za a ce muna shine al-faham waɗansu malamai suka ce alfahamu daƙiƙu sun ka ƙara addaƙi shi ne zurfin sani to me yasa nan Allah kawo ya alamuna na farko na biyu ya kawo ya fahuna waɗansu malamai suka ce waje ala shamsa waje ala laila faliqul isbahi waje ala laila sakanan wa shamsa wal qamara husbana ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر النجوم abu ne wanda ana ganin sa ko ba haka ba to tunda abu ne wanda ake gani liqaumin ya alamuna kowa ana iya sashi cikin wannan ya alamuna amma an sha'akum min nafsin wahida sanin hikimar da ke cikin halitta fa mustaqarrun wa mustawda ba kowa ne yake da tunani ba da sanin abin da hadisin Allah ta kumsa to qad fassalnal ayati liqaumin yafqahuna wannan ba kowa yake fahimtar sa ba shi yasa ce wa fi anfusikum afala tubsiruna abin da wasu malamai suka faɗa kenan sai Allah ce wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a
wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi fa akhrajna bihi
ayoyin suna nuna kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala da kasancewarsa shi ne rabbu wato wanda ya kaɗaita da tafiyar da al'amurra na kawun sannan kuma shi kaɗai cancanta a bauta masa an gane ko wa huwa alladhi Allah nan shine wanda an gane ko anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama an gane ko anzala ya saukar da minas sama'i daga sama ma'an ruwa to nan inda za ka fassara kalimomin haka ai ka fassara alkur'ani ko ba haka ba to amma in aka tashi akan alaƙa wannan wurin an zala minas sama'i ma'an sai an ga abubuwa da dama an ce an saukar da ruwa to ina marhala ta kafin a haɗo ruwan sannan kuma ina marhala ta bayan ruwan ina marhala ta ana ruwan saukar da ruwa kala biyu ne akwai na azaba irin wanda an kai wa mutane annabi nuhu da sauransu ko ba haka ba to sannan kuma saukar da ruwa akwai na rahama to yanzu shi an zalimi da sama'i ma'an ya isa kafin a saukar da ruwan ya aka yi sai Allah ce wa huwa allazi alam tara anna Allah yuzji sahaban kaga sai an kaggabo wannan abin nan wato girgije thumma yu'allifu bainahu sannan ya hada shi thumma yaj'aluhu rukaman ya sashi wani saman wani fatara alwadqa yakhruju min khilali sannan a cikin suratul a'raf sai ya nuna cewa turuwa iskan yake wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban kaga mi kaga an turo ta turo ita ta dauko shi ko daga shi iskan shine ya zafi yayi sama ya je koro shi ya gaggabo shi Allah da ya turo shi ya ce wa huwa alladhi yursilu riyaha tana yi akwai wanda zai taro shi akwai wanda zai zo da shi an gane ko wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban suqnahu li baladin mayyit na an ce mayyit saboda a nuna maka can ake da bukata sai ko garin da ba mayyit na ba Allah ne yake ruwa fa anzalna bihi alma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun to nan mun je dai kenan yadda ake saukar da ruwan na biyu ruwan ana yin su sifofin ruwan waɗanne ruwa ne alƙur'ani in ya ce ma'an ruwa yake nufi wani lokaci suna nufin ruwa sai ya kawo alghai wa huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu kaga alghaythu shine taimako saboda ruwa taimako ne ga mutane sannan kuma wani lokaci na kiran matsar amma wuri guda ne kawai yazo da sunan ruwa wala junaha alaikum in kana bikum azan min matarin saura in kaddi matsar azaba ne abu na gaba shine cewa to yanzu sifofin ruwan nan cikin alkur'ani ya suke dan karatu da kamata mutum ya hankalce shi na farko Allah ya faɗi wannan ruwa ana saukar da shi an gane ko wato cikin cikakken sani da gwargwadon abin da zai sauka wa anzalna minas sama'i ma'an take bi qadarin an gane ko sannan kuma ruwan nan bayan ya zamanto bi qadarin sai Allah ya faɗi cewa yana zuba wani lokaci mai yawa wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja kaga ruwa ne mai tsalala in ji malaman zauri to bayan wannan kuma a'a ruwan nan mai albarka ne wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa askannahu fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadirun to sannan kuma ruwan nan yana nuna rahama ta ubangiji an gane ko dan Allah subhanahu wata'ala ya nuna fanzur ila asari rahmatillahi كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير to me yasa aka fitar da wannan ruwan an fitar da shi saboda zaman tori arziki gare mu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al arda firashan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun to wannan ne da shi muke kira zuwa ga ɗaliban ilimi na jami'o'i da suke karatu musamman in tafsirul qur'ani bil qur'ani zaka yi ko za ka yi tafsirul maudu'i ko ko za ka yi karatu akan irin yadda bincike na ilimi ya nuna ruwa suke sauka to ka hada da ayoyin alkur'ani domin wannan da'awa ce ka tabbatar da abin da su turawan suka faɗa alkur'ani ma ya faɗe shi wannan zai taimaka muna mu gane alkur'ani yana da alaka da ilimi ba sai mun zo mun ce boko haram ba kun fahimci wannan da kyau ɗalibai ilimi na musulmi su rinka kawo ayoyin alkur'ani suka bayanin wannan ba wai kawai ka ɗauki wane ya ce kaza ba wane kafiri kaza ya ce kaza to shi kafirin nan shi halici ruwa shi halici sama shi halici ƙasa shi halici iska to Allah ga yadda ya faɗa kenan ka bi diddigi ka gano ma inda ya kuskure sai ka bi alkur'ani amma da mun ka watsa mun ka ce ba mu samu ilimin duniya sai mun bi turawa to ta nan ne aka samu matsala Allah ya ganar da mu wannan na dan bada misali ne dan mi Allah ya sabkar da ruwan ya fada yace li nuhiyya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kasira sannan yace rizqan lil ibad dan arziki gare ku an gane ko wa ahyayna bihi baldatan maita sannan dan mi ake yawan buga misali da shi Allah ce kazalikal khuruj dan ku gane cewa za a fitar da ku daga cikin kasa Allah subhanahu wataala gane da mu wallahi inda mutum zai fahimci waɗanda ababen da zaka iske cikin tafsirin alqur'ani aya guda da zaka fassara ta ko kalma biyu da ya ishe ka to anza wa huwa alladhi anzala minas sama as-sama wadansu malamai suka ce na as-sahab ake nufi shine girgije wadansu malamai suka ce a'a jihatul uluwi kullu ma alaka fa huwa sama'un kina in an ce as-samawat ana nufin waɗancan sammai guda bakwai amma in an ce as-sama kullu ma alaka fa huwa sama'un Allah ya saukar da ruwa minas sama'i daga sama duk da yake wadansu malamai suna ganin girgije daga sama ne Allah ya suke turo shi wallahu ta'ala a'lam anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama an gane ko fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da nabata kulli shay in kowane tsiro daga wannan ruwa ba yadda za a yi a samu shuka in ba da ruwa ba ko ba haka ba sai wani dan ta'adda ce a to ai mallan yanzu ai ana yin rami an gane ko kuma ana jawo ruwa ta karkashin kasa to ai ba daga sama ba kuma Allah ya ce fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai mu ce a aya wato rikitacce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun inda Allah ta fayar da ruwan nan kai kana san wanda zai kawo kashi qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in wani jabbar yace ta'ti bihi al fu'us wal ma'awin an karanta wannan aya yace da diga da kwasa za su zo mana da ruwan kai tsaye sai Allah ya sa ruwan idon shi suka tarare suka zubi kadiba cikin tafsirin jalalaini karshen suratul mulk imamu suyuti ya kawo wannan sai aka fakar da ruwan idon shi shine munasaba to ya kawo ruwan wannan idon kafin ya je ya kawo wadancan Allah shi mu da tsari kun gane da kyau wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay kowani tsiro kalima ta nabata tana nufin abin da ya taso yayin tsiro shi yasa ake cewa nabatat nabitatun min kaza min al-fasadi ko min al-khairi wato ta bullo kenan nabata kulli shay kowane irin tsiro fa akhrajna minhu khadira sai muka fitar da khadiran shine abun da yake kore ko tsanwa an gane ko khadiran sifa ce mushabbaha ana cewa khadira fa huwa khadirun sai ya zamanto wato sifa ce mushabbaha shine abin da yake kore ko tsanwa fa akhrajna minhu khadira sai muka fitar da kore daga cikin shi malamai na bincike suka nuna cewa wannan ya nuna alqur'ani ya nuna akwai alaka tsakanin hasken rana da abubuwan da ƴaƴan itace suke yi mun taba bayanin wannan wato akwai plastic kowanne abin nan wato wannan kore ganyen yana da plastic wanda Allah ya halitta gare shi to wannan plastic din ita take da alaka da shahan za ta yi amfani da hasken rana ta ɗebo abin da yake da amfani wanda zai zamantowa shine zai yi wato naso ya yi tafiya har ya kai zuwa ga ƴaƴan hasu ba da nau'i nau'i su sarrafa da abubuwa shi yasa in ka duba cikin bahas na al-ijazul ilmi da majlis na ijazul ilmi na makka yayi na rabi'atul alamul islami na duniya zaka bincike kan wannan ala ayyati hal fa akhrajna minhu khadira muka fitar da kore Allah ce nukhriju minhu muna fitar daga gare shi habban mutarakiba shine habban kwaya mutarakiban wata saman wata in ka zo zaka gani ko hatsi zaka ga wani saman wani ko ba ba wanda muke da shi a nan in waɗansu ne da suke da wani nau'i na abin da ake noma wanda babu shi wajen su ma sai su gan shi a wajensu Allah subhanahu wata'ala ce habban mutarakiban wani saman wani an gane ko wa minan nakhli an gane ko min qal'iha qinwanun daniyatun sannan kuma wa minan nakhli min qal'iha qinwanun daniyatun asalin yadda magana take qinwanun daniyatun من النخل من طلعها sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir sai zaman to qinwanun shine mubtada daniyatun sifa wato na'atun ne na mubtada abin da yasa ya zaman to na kira kuma ya halatta ayi ibtida'i da shi saboda ya zaman to mi ya zaman to an kawo musu sifa min tal'iha a min an-nakhli kenan qinwanun daniyatun min an-nakhli shine al-jar wal majrur shine khabar min tal'iha sai ya zamanto shi ko badali ne na wato an-nakhl domin da at-tilu din wannan hirsi ko kuma gunda da yake fitowa daga wannan dabino ai daga nakhl yake kenan an-nakhl ke isa ke fitar da wannan i'rabi ne mun ka kawo wa min an-nakhli daga wato dabinai min tal'iha sannan kuma daga abin nan in an ce tsala shine awwalu ma yakhruj abu na farko wanda yake fitowa an gane ko to in yana farkon fitowa sai a ce mai tsala daga tsala ashe'u ne abu ya fito in ya dan fito ya zama to tsakiya sai a kira shi kimman in ya fito yayi buzu buzu za a kira shi al-ighrib kamar yadda malaman larabci suke faɗa daniyatun tana kusa waɗansu malamai suka ce tana kusa da ɗan adam waɗansu malamai suka ce a'a daniyatun tana kusa da juna ita kanta tunda an ce mutarakiban duk abin da koke mutarakiban ai yana kusa an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan to me yasa aka faɗi cewa an yi muna ni'ima da abin da yake kusa ƴaƴansu suna kusa to ƴaƴan wanda ƴaƴansu suke nesa waye ni'ima da shi Allah subhanahu wataala sai aka ce a'a an faɗi daniyatun ba a kawo wanda an nesa ba domin mi wa minan nakhl min tal'iha qinwanun daniyatun daniyatun wanda ke kusa ai wasahuqun da wanda ke nesa duka Allah ya halice shi amma ba a kawo wanda ke nesa ba saboda wahalar da ake sha tana yiwa a hau a hado tana yiwa kafin asar ko an sha wahala amma wanda a kusa an ni'matu fihi abhar ta fi bayyana shi sai kawo daniyatun bai kawo wancan ba kun fahimci wannan da kyau jama'a al'amarin fa yawa ne da shi wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin jannatin kinnan ma'atufi ne wato fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna bihi jannatin an gane ko sai aka kawo shi domin mi domin nabata kulli shay'in kinnan komai amni jannatin kuma khasili an gane ko to sai aka kawo al khasu ba'dal wato an ka kawo am sannan aka kawo khas saboda mi saboda am kowanne ya shiga ciki jannatin min a'nabin kuma sai an ka kawo khas to me yayi hikima bayan an kawo duka kuma a kawo wani a'a saboda nuna wata mazaya da wata falala da ke da ita tanazzalul mala'ikatu sai an kace mi war ruhu to shi ruhu bai cikin mala'iku amma shi ne shugaba to nan da an kace jan fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in sai kuma an kace fa akhrajna minhu khadira wa min an-nakhl min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab me yasa kawo jannatin daga baya saboda inabi shi yana da wata falala da shi da nahal shi yasa aka bambanta su daga ciki shi yasa da annabi ibrahim ya roƙa ce warzuquhum min as-samarati la'allahum yashkuruna a'a samarati kin suna daga cikin abin da ke nuna ni'ima ba wai su kadai ke son Allah ya arzuta su da shi abinci kun fahimci wannan da kyau to wajen natin min a'nabin kinan mun fitar kana iya kaddara wato wa fa akhrajna fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in kenan wa nabati kulli jannatin an gane ko ko wace aljanna aljanna asalin ta a larabci wato jannat jam'i ne na aljanna aljanna kuma a larabci tana nufin albustan amma a cikin shari'a ana nufin darul karama allati a'addaha Allahu li ibadihi almu'minin an gane ko in an ce aljanna a larabce ana nufin wato danga ko ba haka ba inda ake sawa shimbi wani wuri ana cewa danga wani lokaci ana cewa lambu an gane ko Allah ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastasnun fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun ala ayati hal da bayani ne mai yawa sai ka dauki almawdu na alqur'ani aljanna wadda Allah ya mutane bayani fadinta tsawonta abin da ke cikinta abubuwan da alqur'ani ya magana amma dai Allah ce fala ta'lamu nafsun ba ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu a cikin ta akwai mata waɗanda Allah faɗi wa lahum fiha azwajun mutahhara ga abubuwan da a cikin ta qutufuha daniya kaga nan ba an ce daniya to can ma qutufuha daniya an ka ce la maqtu'atin kuma wa la mamnu'a kuma wa furshin marfu'a gashi nan dai sai kai maudu'i ka samu wasful janna kai mai son aljanna duk mu duka mu da son ta ko min a anabin na daga iccen inabi malamai suke cewa shi inabi Allah sai ka inab shine ƴaƴan inabi an gane ko to amma in an ka zo ga annakhl dabino sai a kawo itaciyar dabino domin at-tamru shine da annakhl shine itaciyar dabino amma al-inab shine iccen shajaratul inab kuma daban to me yasa alqur'ani in yazo wajen dabino sai ya ka iccen amma in yazo wajen inabi sai ya kawo ƴaƴan sai aka ce shi dabino saboda komai nashi amfani yake da shi yana magani ana amfani da shi ana yin wundi ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza sake saken da muka yi da ai da shi ne awo manoma sun san ko da me ake yi ko ba haka nan bane to amma kuma inabin shi kuma a shi kuma ƴaƴan ne suka fi amfani to shi yasa shi annakhl ake kawo shi sannan kuma annakhlu waɗansu malamai suka ce jam'i ne na annakhla waɗansu kuma suka ce ismul jam'i ne wasu suka ce ismul jinsi ne an gane ko to shi ko ismul jinsi yuzakkar wa yu'annas ana iya kiran shi muzakkar ana kiran sa mu'annas Allah ya ce ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir kaga da ce munqa'ir nakhlin munqa'ir saboda ismul jinsi ne an maida shi muzakkar can kuma sai ce ka annahum a'jazu nakhlin khawiya kaga bai ce khawin ba kenan yuzakkar wa yu'annasu wannan magana ce ta malaman lugha Allah subhanahu wata'ala ce to duk wannan da yana daga cikin abubuwan da wa minan nakhli min tal'iha daga itaciyar dabino min tal'iha daga wannan abin da yake fitowa qinwanun shine wato abin dabino wato in mun kina muna iya kiran shi dumbuje wani dan abu ne wanda shine ke yin gida wanda yake tasowa ya habaka ya yi bunku daniyatun na kusa wanda daga cikin shi ayya za su fito wajen natin min anab da gonaki na inabi wa zaituna war rumman da zaitun da rumman zaitun Allah ya bayani shi a cikin alqur'ani ko wati والتين والزيتون وطور سينين sannan kuma an nuna tana da albarka musamman a cikin suratul nur ko ba haka ba Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تستصه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء كاغا زيتونة شرقية ولا شرقية ولا غربية مباركة تنادى البركة أنقالكو والرمانة درمانة تأنكتي مشتبها وغير متشابه to anan mai har da alkur'ani cikin wannan sura akwai na biyu wanda zai zo mutashabihan wa ghaira mutashabih nan ko mushtabihan wa ghaira mutashabih nan unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i can ko kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wanga mai har da alkur'ani kenan to abu na biyu an ka ce mushtabihan mai kama ne wa ghaira mutashabih kuma bai da kama to ga magana kuma ci karo da juna ba ya za mu ba da amsa malamai suka ce mushtabihan launuhu launinsa ya yi kama da juna wa gaira mutashabih wato ɗanɗanonsa ta'amuhu mukhtalifun ka gane ga ko baka gane ba malamai suna na suna mai alqur'ani aiki waɗansu malamai kuma suka ce a'a mushtabihan waraquhu ayan wato ganyensa ko kunnensa kamar da ake faɗa a wani yanki ko kunnansa mushtabiha sun yi kama da juna amma mukhtalifun samaro sannan kuma samaruhu ƴaƴansa su ko sun bambanta ɗanɗanonsa zai bambanta ƴaƴan ma za ka ga launin su wani lokaci zai bambanta za ka iske cikin nau'i na ƴaƴan itace akwai waɗanda za ka iske waɗansu launin su kaza ne kuma duk iri iri ɗaya ne za ka iske wannan mangoro ne masalan amma wannan baya yin ja wannan kaza yake yi wannan kaza yake wannan kaza yake yi babu za su iya kamanceceniya ta wani wuri za su iya bambanta duk ƴan adam muke amma kuma kowa Allah ya mishi nashi sauti Allah ya mishi tashi fuska kowa Allah ya mishi nashi hali kaga akwai inda muke mushtabihan akwai inda muke gaira mutashabih wannan yake nuna akwai Allah mai kudura da yake bambanta waɗannan abubuwa masu cewa tabi'a take yin wannan ƙarya suke yi shi yasa Allah ya ce ku diba ku gani wa fil ardi qita'un mutajawiratun akwai yanki guda na ƙasa masu wato makwabtaka da juna wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin ka gane ko sinwan wanda yake yana hade wato itacen da bin hade suke wa ghayru sinwanin wanda suke rarrabe shi kuma qilwan mun kace dumbuje ne a wazanin su cikin luga ɗaya ne amma ma'anar su ba ɗaya bace wato sinwanun wa ghayru sinwan Allah ce yusqa bi ma'in wahid ruwa ɗaya ake shayar da shi Allah ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukul Allah yake fifitar da sashi akan sashi kenan cewa tabi'a ta yi wannan wannan tsatsa gurin kafirci Allah ce kai inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun masu hankali suna hankalta amma da birtaci sai su ce no no no sai la natira Allah ce umburu ku kalla an gane ko to annazaru nan usuliyan wajibi ne ka kalla da idonka wajibi ne ka kalla da hankalinka kai wajibi ne a yi bincike cikin jami'o'i a gano hikimar da ke cikin shi duk unzuru tana ɗaukar wannan da kawai an ce unzuru sai a ce a'a kawai abin da ake nufi a kalla da ido ka kalla da ido ka dubi abin da ke cikin na hikima da hankalinka ku yi bincike musulmi ku gano hikimar da a ciki da maganin da itace suke yi tun da magungunan da mi ake yin su da itacen ake yin su sashe daga cikin su unzuru ku kalla ila samarihi zuwa ga ƴaƴansa shi abin da ya gabata an gane ko ko unzuru ku kalla ila sumurihi damma guda biyu qira'o'i ne imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf sun karanta ila sumurihi waɗansu malamai suka ce jam'i ne na astima astima jam'i ne sai zamanto sumurihi jam'ul jam'i ne amma unzuru ila samarihi as-samar sai ya zamanto jam'i ne na as-samara sannan kuma ɗansu malamai sun ka fassara ta nesa sun ka ce abin da ake nuhi da asumur shine almal dukiya to amma kuma ina za a samu dukiya sai dai in mun angula shi da za a sayar da shi a samu dukiya an gane ko unzuru ila samarihi shi yasa duk abin da ka samu amfani shi sai a ce samaratul ilmi samaratu kaza samaratu kaza unzuru ila samarihi ku kalli zuwa ga ƴaƴansa idza asmara lokacin da ya ƴaƴa kai wayan'ihi da lokacin da kuma ya zamanto ya nuna ko ya ne na kamar yadda ake faɗa wannan duk al'amari ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi zalikum a cikin wancan wancaninku in ji malamin zaure a cikin wancan la'ayatin akwai ayoyi liqaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan mutane waɗanda suke imani da Ubangiji ba waɗanda suke kafirce ma wato ayoyin Ubangiji ba dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso insha Allah ta'ala gobe Allah ya kai mu da rai za mu zo sai mu dura daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh